الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar litinin ce da ta daidai da 29 ga watan almuharram hijira na da shekara 1435 daidai da biyu ga watan novemba shekara ta 2013 disamba biyu ga watan disamba shekara ta 2013 wannan shine kaset na biyar daga cikin jeren giyar karatun littafin sabilun rashad fi hadi khairul ibad wato tafsirin malam taqiyuddin al-hilali Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi mun karanta muqaddimar shi malamin wadda kamar yadda ne bayani mun kasabta karatun littafin nau'i biyu ne akwai muqaddima da malam mashhur yayi wanda shi ya ta haƙiƙi da takhrijin wannan littafi akwai kuma muqaddima da shi malam hilali yayi wa littafin nashi wannan muqaddima bayan mun karanta mun ji cewa manufar rubuta littafin shine tafsirin ayoyin da ke bayanin tauhidin Allah a cikin alkur'ani da kuma bayani dangane da ainihin wato madogarar shi da ya ce mafi girma ita ce tafsirin ibnu kasirin saboda matukar muhimmanci da yake bayarwa da tauhidi da kuma bayani akan cewa har wa yau zai mai da tafsirin ainihin ibnu jarir na tabari a matsayin madogara ta biyu wadda nan ma zai ringa tsotso maganganu na tafsirin malamai daga cikin waɗanda so gabata dangane da ta'aliki da nake yi akan me yasa ya dogara da tafsirin ainihin al-Imam Ibn Kathirin cewar saboda tauhidi to sai naga cewa wajibi ne in yi amfani da wannan damar koda da ishara in dan yi muku wasu fadakarwa dangane da da yawa daga cikin tafan tafsiri waɗanda alhamdulillah Allah ya tara mana su a makarantar nan to don kada wani ya ɗauka duk tafsirin da ya gani a darul hadith tafsiri ne salafi shi yasa muke ɗibo waɗannan tafsirai ɗaya bayan ɗaya muna ainihin takaito bayanai dangane da su ba don kuma ba domin ainihin wato mu isar da amana ta ilimi dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin littattafai na tafsirai Allah maɗaukakin sarki a tsare mu daga dukkanin abin da yake kuskure ne ko kuma ba daidai ba ne musamman dangane da abubuwan da suka shafi aƙida ko kuma manhaji na ahlus sunna wal jama'a as-salafiyun Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda nayi magana dangane da wasu tafai na tafsiri musamman tafsirin ainihin wato zamakhshari wanda yake tafsiri ne na ainihin mu'tazila da kuma irin bayanin tafarkin shi da tafsirin razi wanda shi kuma razi yana barbarayen yawa ne shi yana da mu'tazilanci tattare da shi yana da abubuwa na zindiƙanci ma a cikin tafsirin sannan ash'ariyanci da ta'awili da ilmul kalam to wannan babbar daba ce dangane da ainihin wato tafsirin shi a yau na so zan yi magana insha Allah ta'ala dangane da tafsirin al-Imam Ibn Atiyya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan tafsiri an yi mishi bugu da yawa na daga cikin bugun gawan ɗaya daga cikin wanda muke da shi a makarantar nan al-muharrir al-muharrir al-wajiz fi tafsir al-kitab al-aziz li abi muhammad abdul haq ibn atiya al-andalusi al-imam abdul haq ibn atiya al-andalusi ya rubuta wannan littafi al-muharrir al-wajiz fi tafsir al-kitab al-aziz menene matsayin wannan tafsiri dangane da ayoyin tauhidi musamman ayoyin al'asma wa sifat kamar yadda in ba a manta ba ina karanto mana daga wannan littafi ne na ainihin wato malam muhammad ibn abdurrahman al-mizrawi allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi gashi a cikin mujalladi na biyu na wannan littafin a shafi na 860 kamar yadda na ce ya yi wa littafin lamba ne ta gaba ɗaya tun daga mujalladi na ɗaya har zuwa na hudu lamba kawai ya wuce da ita a cikin shafi na 860 yake cewa ibn atiyya wa kitabuhu al-muharrir al-wajiz fi tafsir al-kitab al-aziz tarjamatuhu tarjamatuhu zan tsaya zan dauki lokaci in karanta tarjama shi wanda za ta sa a yi wa littafin kyakkyawar fahimta sannan sai mu tafi zuwa ga maganganun da za su biyo baya malam ya ce abu muhammad abdulhaq ibn atiyyat al-andalusi al-gharnati mutumin granada ne wato mutumin kasar al-andalus min mashahiri ulama'il qarni sadis fil andalus yana daga cikin shahararrun malamai na karni na shida a kasar andalus امتحن مهنة القضاء زمانا طويلا بل أصبح يلقب بالقاضي ya karbi aiki na alkalanci kuma ya dade yana alkalanci har aka koma a nemi shi lakabi da alkali malai yake cewa ishtahara bi fasahatihi wa diqqati ibaratihi kuma ya shahara yana da fasaha sannan wajen magana yana lura da kalmomin shi da yake faɗi keke da keke lahu khibra bi ilmi al-kalam wa fanniyatihi ya goge da ilmul kalam da kuma fannoni na ilmul kalam abin da ya shafi mantiki falsafa da makamantansu اتخذه المتأخرون مصدرا للنقل من تفسيره إلى تفاسيره waɗanda suka zo bayan shi sun rike tafsirin shi a matsayin babban madogara wadda suke ɗibo maganganu daga cikin tafsiran shi daga cikin tafsirin shi zuwa cikin nasu tafsiran malai yake cewa wa qad damma mu'zama tafsirihi abu abdullahi al-qurtubi kama sayati al-kalamu alayhi al-imam al-qurtubi in ba ku manta ba mun riga mu mun yi magana akan shi a inda muka ce wani lokacin yana da ɗabi'a ta rashin tace abubuwa kawai yana ƙoƙarin kwafowa ne damfin yanzu ba a cikin littafin shi musamman yadda na bada labarin irin yadda yake wa tafsirin ibn al-arabi ahkamul qur'an yakan ɗibo abubuwa kawai sai zubo su ba tare da ya tace ba haka yewa wannan tafsirin na al-muharrir al-wajiz yana ɗibo abubuwa da yawa daga cikin wannan tafsirin sai jibga su a cikin tafsirin shi بل كثيرا ما ينقل عبارته ولا ينسبها إليه ولا ينسبها إليه ولا ينسبها إليه so da dama yakan ɗibo maganganun ibn atiyya kuma ma ba ma ya danganta maganganun zuwa ga ibn atiyya sai kai in kana karanta sai ka ɗauka kamar shi qurtubi ne ke da waɗannan maganganu ba hazza makhshari fi shuhra bin nisba ila tafsir al ashaira yadda zamakhshari ya shahara a wurin mu'tazilawa da waɗanda ke ɗibo maganganu da gare shi ko to haka shi kuma ibnu atiya ya shahara a wurin asha'ira zakara ibnu taymiya fi ba'd fatawihi ibnu taymiya yayi maganar ibnu atiya a wasu fatoyi nashi fa qala yace wa tafsir ibnu atiya wa amsaluhu ittaba'a atba lis-sunna wal jama'a wa aslam min al-bid'a min tafsir az-zamakhshari yace gaskiyar lamari tafsirin ibnu atiya in dai ana magana a gwada shi da tafsirin zamakshari ne al-kashaf to tafsirin ibnu atiya ya fi bin sunna ya fi kuma lazimta jama'an musulmi ya fi kuma saukin bid'o'i fiye da tafsirin az-zamakhshari ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المعصورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل ابن تيمية يقول كي إنما ديدا إمام عبد الحق ابن عطية ya rinka ambatan maganganun ainihin wato malaman farko waɗanda ake samo su da isnadodinsu a bisa yadda ya dace ya kawo su to da tafsirin nashi ya ƙara armashi kuma da ya fi kyau فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا so da yawa ina ɗibo maganganu daga tafsirin ibnu jaririn tabari wanda sanannen abu ne cewa ibnu jaririn tafsirin shi na daga cikin manyan tafsirai mafi girman daraja summa annahu yada'u ma naqalahu ibnu jaririn an salaf la yahkihi bi hali zai ɗibo maganganun ibnu jarir ko amma kuma in yazo daidai inda ibn jarir yake ɗibo maganganun salaf waɗanda zai karfafi maganganun shi da su shi kuma sai ya watsi da maganganun salaf din anan kuma baya daga kai ya kalli waɗannan maganganun balle ba da labarin su sai yake cewa wa yadhkuru ma yaz'umu annahu qawl al muhaqqiqi ina son ku fahimci ina irin dama dama da yake yi ko kun fahimta jama'a in yazo ya ɗibo maganganun ibn jarir to aka zo daidai inda zai ɗibo maganganun salaf wanda kai in ka koma ka dubi waɗannan maganganun da ya ɗibo daga ibn jarir sai ka ga a ƙarshen su shi ibn jarir ya biyo baya da maganganun malaman sahabbai da tabi'ai shi kuma sai zare maganganun malaman sahabbai da tabi'ai ko sai ya kawo madadin su da maganganun malaman ilmul kalam Allah ya sa kun fahimta ka Sharif Sale yana yin haka a cikin littafin shi musamman littafin shi da ya akan magana Allah na sama ya nemi Malam Ja'far Raddi yana da wannan ɗabi'ar a ciki sai dibo maganganu maganganu maganganu waɗanda yake zaka ce na malaman salaf ne amma kuma in yazo zai daure su da maganganun malamai sai kuma ya kawo maganganun malaman ash'ariya na fata an gane in ganganci ne akwai khiyana ilmiya kenan akwai cin amana ilimi idan kuma kuskure ne da rashin kuwa wanda shine abin da ya bayyana daga shi wannan malamin ibnu atiyya abdul haq to malamai ba su yarda da irin wannan amma dai ba a zargin mutumin da ya akan cewa yayi ne da cin amana malai yake cewa wa yadhkuru ma yaz'umu annahu qawlan muhaqqiqi idan ya gama kawo maganganun da ya ɗibo daga ibnu jarir ko ana jiran ya biyo baya da maganganu malaman salaf sai kuma ya ambaci maganganun da yake riya cewa wai su ne maganganun ƙwararrun malamai wa inna ma ya'ani bihim ta'ifatan min ahli al-kalami alladhina qarraru usulahum bi turuqin min jinsi ma qarrara bihi al-mu'tazila usulahum sai biyo baya da maganganu na malaman da yake riya cewa wai su ne ƙwararru gogaggu amma ba wasu bane yana nufin wasu malamai ne na ilmul kalam waɗanda suna tabbatar da tauhidi ne ta hanyoyin ƙa'idojinsu na ilimin mandiki da ilimin kalam wanda ike iri ɗaya ne da ƙa'idojin ilimin da mu'tazila suka tabbatar da nasu ƙa'idojin wa in kanu ko da ike waɗannan ƙa'idojin da yake kawowa daga malaman ash'ariya waɗannan ƙa'idojin aqraba ila sunna min al mu'tazila sun fi kusanci da ƙa'idojin sunna fiye da ƙa'idojin da mu'tazila suka gina lakin sai dai kuma fa ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه حق حقه ya kamata kowane mai haƙi a bashi haƙin shi cewar bidi'o'in da ke cikin tafsirin shi ba su kai bidi'o'in da ke cikin tafsirin zamakshari ba ƙa'idojin da yake gina waɗannan bidi'o'i na fassara ayoyin sifat ba su kai waɗancan ƙa'idojin ba amma fa har yanzu ba an tsarkake waɗannan ƙa'idojin nashi ba dole su ma a bayyana sai dai kawai an tashi bayyanawa a nuna wa jama'a sun yi nisa daga sunna amma dai ba su daidai da sunna ba kuma cewar nashi ya fi sauƙi fiye da na zamakshari ba yabo ba ne sai dai tantance abubuwa ne don komai a ba shi haƙƙin shi na daidai da kuma haƙƙin shi na ɓata na fata an gane wa yu'rafu anna hadha min jumlati tafasir tafsir alal mazhab don a san cewa wannan yana daga cikin jimillar mutanen da ga irin tafsirinsu a bisa irin wannan mazhabin malam ya ce fahazihi kalima kalimatu khabirin khabirun bitafsir wa usulihi wa mu'allafati tafsiri wa anwa'ihi kaji waɗannan zai su ne maganganun ibnu taymiya wanda yake kwararre ne game da sanin ilimin tafsiri littattafan tafsiri da kuma tafsirin da kanshi وأما عقيدته في تفسيره في الصفات فأبو محمد ابن عطية عبد الحق معول أشعري dangane da aqidar shi dangane da ayoyin sifat ko to gaskiya al-Imam Ibn Atiya yana ta'awili kuma yana da aqida ta ash'ariyanci yudafi'u an ta'wil al-ash'ari yana kare duk ta'awilin da ash'ariyawa suke yi bima yarahu da gwargwadon irin yadda yake gani shine daidai sannan wa yusammihi tahqiq sai kuma ya kira wannan abun ta haƙiƙi haka malam sharif sale yake yi wato duk lokacin da ya zo cewa yanzu zai kawo maganan muhaqqiqin to in ka ji yana cewa zai kawo maganan muhaqqiqin kakka dauka muhaqqiqina as-salafiyin a'a lokacin zai koma zuwa ga ash'ariyawa ne waɗanda suka yi amfani da ilimi na ash'ariyanci wajen tantance wasu mas'ala sai ya kira su al-muhaqqiqin haka ibn atiyya yake wa tafsiruhu qad ikhtasarahu as-sa'alabi as-sa'alabi al-jazairi ya dauki tafsirin shi ya ainihin mai da shi muktasar wa zakara ahamma ma yujadu fi tafsir ibn atiyya kuma ya ainihin wato bayyana mafi muhimmancin abubuwan da ake samu a cikin tafsirin ibnu atiyya na maganar lugha na maganar kokarin tattaunawa game da ma'anar ayoyi da kuma tattaunawa cewa ba sa karo wa kad bayyana ma fihi min al-kalam alayhi falyarji ilayhi zamu dawo zamu tattauna dangane da tafsirin as-sa'a ku kiyaye as-sa'a labi da kuma as-sa'labi su biyu ne daban-daban ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da haka jama'a kun ji bayani takaitacce dangane da abin da ya shafi tafsirin ibnu atiyya al-muharrir al-wajiz idan ka shiga cikin jami'ar bayero musamman department na islamic studies musamman dai a sani na baka samu daɗaɗɗun malamai waɗanda ke karantawa yanzu na tabbatar in dai har suna nan galibin sun kai professors ko doctors ko makamantansu zaka ji suna yabawa tafsirin nan kwarai da gaske na minan nahiyatin lugawiyya ai babu laifi amma minan nahiya al'aqadiyya da kuma tafsirin ayoyin sifat fa huwa mu'awwil dan haka ba zai taba zama abin dogaro domin kyakkyawar fahimta ta tauhidi ingantacce ba wannan littafi ina fata an gane amma ya shahara kamar yadda muka ce shaharar shi ta kai kusan duk waɗanda suka rubuta tafsiri a bayan shi ko daga cikin mutaakhiril ash'ariyya wal mu'awwila wallahi wa hatta salafiyyin wasu igtarru bi shuhratihi sun rudu da cewa ya shahara sai suka dauka salafi ne dan haka da yake galibi wasu ba zama za su yi su karanci tafsirin ko kuma su bibiyi ayoyin tauhidi ya yake karantawa ba sai su dubi tafsirin kawai minan na'iya at-tafsiriyya wan na'iya al-fiqhiyya to in suka ga yadda yake fassara ayoyi dangane da tafsiri a tafsirance da yadda yake tantance maganganun fiqhu kawai sai su hukunta cewa wannan yana daga cikin ainihin salafiyi musamman za su rudu a wani wurin za su je yana danganta shi ahalus sunna ne to amma da yake sanannen abu ne a shari'a suna cewa kansu su ahalus sunna ne har ma wani lokacin su yi da'awa cewa su ne ma asalin ahalus sunna to amma kuma a wannan munasaba ina da ita tuna muku ainihin wato waɗannan littattafan jama'a suna da matuƙar muhimmanci duk ɗalibin makarantar nan bismillah kar yayi wasa dangane da waɗannan littattafan kun ga gashi manhaju ahli sunna wal jama'a wa manhajil asha'ira fi tauhidillah gashi nan Khalid ibn Abdul Latif ibn Muhammad Nur wannan littafin mujalladi biyu ne suna daga cikin littattafan mu ka same shi ka karanta zai amfanar da kai dan ka gane gaskiyar lamari in ana magana ahlus sunna garda garko to ainihin ash'ariya ba ahli sunna bane sannan ga wannan al-ash'aira fi mizani ahli sunna naqad li kitab ahli sunna al-ash'aira shahadatu ulama al-a'imma wa adillatihim wannan professor Faisal ha al-Jasim shine yayi wannan littafin raddi ne yayi ga wani littafi da wani ash'ariya rubuta wai ya sanya wa littafin ahli sunna ash'ariya shahada ko shaida da malaman al'umma suka bayar cewa ahalus sunna su ne ashariya ashariya su ne ahalus sunna kuma tsawon zamani gashi na ainihin jasim professor jasim shi wannan raddi gare su akan wannan ainihin barna allah maɗaukakin sarki ya kiyaye gashi kuma wannan موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنه عرضا ونقدا تأليف سليمان ابن صالح ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز الغصن wannan littafin gashi shi kuma jimillan mutakallimin ba wai ash'ariya kadai ba domin tsakanin ash'ariya da mutakallimin ya kamata ka san akwai dan bambanci akwai inda suke bambantuwa akwai inda suke haduwa na dukkan ash'ari mutakallimi ne amma ba duk mutakallimi ne ash'ari ba ina fata an gane yanzu mu'tazilawa mutakallimai ne amma kun ga ba ash'ariya bane maturidiyya kullabiyya dukkan su suna karkashin mutakallimuna ne amma kun ga ba ash'ariya bane wato kenan in kun fahimce ni da kyau ilmul kalam shine ilimin da yake rabita a tsakanin su gaba daya dukkan su suna amfani da ilmul kalam kowannen su yana amfani da ilmul kalam domin tabbatar da irin aƙidar da yake akai kuma kowanne yana ɗiban ilmul kalam ne sai ya mai da shi shine kayan hujje shi da gwargwadon yadda zai kare maza da shi saboda haka rawafid in shi'a suna ɗiban ilmul kalam mu'tazila suna ɗiban ilmul kalam jahamiyya suna ɗiba ashariya suna ɗiba kullabiyya suna ɗiba maturidiyya suna ɗiba dukkansu kowannensu yana ɗiba dangane da tabbatar da usul ɗin shi domin shi ne kawai abin da zai biya musu bukata don in ka rabu da kafa hujja da zahirin alkur'ani da sunna to me za ka yi hujja da shi to sai suka fake da cewa na'am suna kyamar su yi hujja da falsafa domin falsafa kai tsaye ilimi ne da aka samo shi daga girkawa yunanawa da makarantarsu to shi kenan wai ita falsafa ce an fahimta jama'a sai aka ba aka dan gyaggyara ta aka dan gyaggyara ta sai ta zama ilmul kalam to da ta sake zama ilmul kalam kuma sai an ga kai to dai abin ya dan yi tsanani dai bari a dan sake sassabe ta sai aka sassabe ta kuma sai ta zama mandiki duka dai wallahi tushe ɗaya ne ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a sai kuma wannan tafsirin shine zadul masir fi ilmi tafsir wallahi bari gaya muku fa'ida wannan darasin da nake muku ko na taɓa samun kaina a lokacin da zan fara yin tafsiri a masallacin shikaji a inda nan ne na fara yin tafsiri a sa a lasifika ko kuma makamantan haka 1990 yau shekara 23 da duk tafsiri da muke yi ni da wasu ne waɗanda kawai suke ɗan zuwa su taru a gaba al'amari sai ya kai yau za mu fara tafsiri duniya za ta ji to sai na fara shiga cikin damuwa ina zuwa ina tatowa ne sai in dan zo sai rike tafsirin qurtubi ko rike wani tafsiri kamar da yadda nake yanzu din nan a wancan lokacin zan iya dauko wannan tafsirin kai tsaye in zo in yi hujja da shi to amma yanzu an zo inda za a rinka sa ala speaker za a rinka recording za a rinka kaza wannan sai ya bukatar da ni dole in tsaya in samu wannan cikakken ilimin game da malaman nan to amma kuma a lokacin ba mu samu littattafai irin wannan da za su sauƙaƙa mana waɗanda su sun gabatar da bincike wanda mu za mu ɗora ne a kai ba kun san aikin da na rinka yi lokacin in ina son in kwarzanta littafi ya zama mini hujja akan wata ƙadiyya ta fiƙihu to amma ina so in yi da taka tsantsan dan in cika zirma kafata gobe kuma in zo in yi wata magana ta suka dangane da tauhidin shi ko aƙidar shi a ga ato ai jiya ga abin da na ce wallahi dole sai in zauna sai in ga ina ayoyin da aka fi jayayya tsakanin ahalus sunna da ashariya sai in buɗo ar-rahmanu alal arshistawa ko kun fahimta sai in ga in tsaya in yi karatun tanatsu menene malamin nan ya ce dangane da wannan aya domin daga nan ne zan iya gane menene ittijahin wannan mutumin dan in ban yi haka ba ƙarshe in zo abin da zan kafa hujja da shi yau mutumin nan ya yi ta hakiki na gama yaban shi na gama yaba wa tafsirin kaf gobe kuma a zo dangane da ire-iren waɗannan ayoyin sai kuma a ji na yi su kashi to kenan ashe abin da yanzu ni nake muku ina ganin ina sauƙaƙe muku hanya ne taran da Allah ya taimake ka za ka yi tafsiri yanzu aƙalla waɗannan irin tafsiran da muke ta lissafawa to kawai a jimillance an faɗakar da kai wannan tafsiri tafsiri ne na ashariya yanzu ba muna duban kima ba ne a tafsiriya a kima a tafsiriya galibinsu sun iya tafsiri kima alfikihiyya kima allugawiyya bin nisba lilugatil qur'an za a ce waɗannan mahirai ne sun ƙware to amma wajen tauhidin al'asma wa sifat wanda wannan shi kuma karatu ne mai zaman kanshi a cikin tafsiri wanda dalilin shi ne muka sanya wannan tafsirin na sabilun rashad to kuma sai a ce wannan ba madogara ba ne har yanzu ina son ku gane muhimmancin da ya sa taƙiyuddin ya ware ibnu kasir ya ce saboda shi yake ba da inaya game da tauhidi sun waɗannan suna ba da inaya game da tauhidi amma tauhidin ash'ariya ba tauhidi bane dan haka ba za a iya itimadi da shi wannan ainihin tafsiri na zadul masir jama'a wato shi abin da yake cewa guzurin duk wani mai tafiya dangane da ilimin tafsiri wato idan tafiya ta kama ka a cikin duniyar tafsirai to ga guzuri wato abin da yake nufi da rubuta wannan littafin wato tamkar shi wannan littafin in ka same shi to zai ɗauko maka kusan ra'ayoyi na malaman tafsiri waɗanda kana son ka ji mewa ne ya ce mewa ne ya ce mewa ne ya ce mewa ne ya ce mewa ne ya ce to kawai ka samu wannan kamar zai isar maka mujalladi takwas ne jama'a wanda muke da shi a makaranta mai mujalladi takwas ne ko shida ina fata an gane na wa yake magana na za mu zo mu maimaita insha Allah wai in na zo ku yi haƙuri zan maimaita mana dangane da sa'alabi da sa'a sa'alabi ina fata an zaɗi zan tattauna mana insha ابن الجوزي وتفسيره زاد المسير في علم التفسير ترجمته الإمام ابن الجوزي من أعلام القرن السادس اشتهر شهرة فائقة عبد الرحمن بن الجوزي هذا كما لمن قرني نشدة يا كما شهر شهر وديك تاكي متقى ذهب بحديثه الركبان في المشرق والمغرب ما هيا ɗaliban ilimi 'yan kasuwa masu ziyara sun ɗauki labaran shi sun yada gabas da yamma mutumin bagadad ne bagadad cibiya ce ta ilimi cibiya ce ta kasuwanci cibiya ce ta sakafa cibiya ce ta diplomasiya na haka kusan duk mutumin da ya zo a wannan zamani sai ya samu labarin ibn jauzi in gabas ya ko kudu ko arewa na duniya sai ya ji ya ba da labari ishtahara bi fasahatihi wa jaudati khitabatihi ya shahara yana da fasaha wajen bayani na baki da jawabi na rubutu yuqalu innahu kana yajtami'u fi majlisihi alafun nas aka ce yana wa'azi dubunnan mutane ke taruwa wurin wa'azin shi wasahama fil maktabati al-islamiyya bi mu'allafatin qayyima fi mukhtalaf al-funun wa lahu khibratun bis-siyari wal hawadith war rijal ya yi gudunmawa kwarai da gaske dangane da rubuce-rubuce waɗanda a yau waɗannan rubuce-rubuce suna nan sun cika libraries wato ɗakunan karatu na musulunci a fannoni daban-daban yana da ƙwarewa dangane da tarihi sanin mazaje da sanin faruwar abubuwa na zamunna أما عقيدته في الأسماء والصفات فالذي حكى عنه أصحاب مذهبه أنه كان مضطربا dangane da aƙidar shi game da ayoyin sifat hakika malaman mazhabarsu waɗanda suke tare da shi sun ba da labarin cewa yana da kwangaba baya ba shi da tabbatuwa akan ash'ariyanci ne ko kuwa salafiyanci don haka fayasbutu ko fayusbitu ba'd as-sifat wa yu'awwilu ba'daha in yazo wasu sifofin na Allah ya ta'awilin su wasu kuma sai yayi ainihin tabbatar da su qala shaykhul islam ibn taymiya kama jaa fil majmu' ibn taymiya yace anna abul faraj nafsuhu mutanaqidun fi hadha al-bab ibn al-jawzi shi kanshi da kanshi ko to me wa kanshi tufka da warwara ne dangane da wannan ainihin mas'alar Allah ya kiyaye. Na'am. Lam yathbut ala qadamin nafi wala ala qadamin isbati bal lahu min al-kalam fil isbati nazman wa nasaran ma athbata bihi kathiran min as-sifat allati ankaraha fi hadha al-musannaf. Kafafuwan shi ba su tabbata wajen korewa yake dangane da siffofin Allah ko kuwa tabbatarwa yake ba. sai dai zaka ga yana da rubuce-rubuce waɗanda yesu masu ɗimbin yawa a waƙe da kuma rubuce-rubuce a za'a rubuce waɗanda ya tabbatar da wasu siffofi masu yawa a wasu wurare amma a cikin wannan littafin nashi zadul masir kuma duk sai zo ya inkari fa huwa fi hadha al-bab mithlu kathirin min al-kha'idin fi hadha al-bab min anwa'in nas irin su ɗaya da sauran dai irin yadda su qurtubi suke da yadda za ka ga su shaukani suke da yadda wasu malamai suke nan ka ga ya tabbatar nan kuma sai ka ga ya lankwashe can kuma sai ka ga abin da ya rikice mishi yusbituna taratan wa yanfuna ukhra fi mawadi'a kathira min as-sifat wani lokacin kaga sun tabbatar da wata sifa ta Allah wani lokacin kuma sai ka ga sun ainihin wato yi ta'awili an fahimta kama huwa halu abil wafa ibnu aqil haka ibnu al-aqil akwai wani babban malami ba hanbali wanda ya taba rubuta wani littafi ɗaya mujalladi ɗari na fannoni ne daban-daban so za ka ji malamai suna yaban shi wajen fikihu wajen hadisi wajen ta hakikin abubuwa amma in ka zo ɓangaren abin da ya shafi sifat to za ga yana da rudani wanda har ake kwatanta ibn jauzi da wannan rudani irin nashi wa abi hamidin al-ghazali haka nan ga zalima waɗannan maganganun duk ibnu taymiya ya faɗe su a mujalladi na hudu shafi na 169 a cikin ainihin littafin shi mai suna majmu'ul fatawa sannan waje a fi jazarati zahab libni imad alhambali qala ibn rajab alhambali fi ibn aljawzi نقم عليه ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم ميله إلى التأويل في بعض كلامه أتكلم للتافين أينهم واتو شذرات الذهب نا الإمام جماعة شذرات wani ya dan miƙe da Allah na cikin ya ɗauko mana jama'a shagarat na ƙarshen na a ya ita ce ko? ya ita ce yawwa bismillah ɗauko kowanne kawai wannan littafin duk wani ba hambale da kake neman tarihin shi to za ka samu shagaratu zahab fi akhbari man zahab na al-imam ibn al-imad Allah madaukakin sarki gafarta mishi Abdul Hayy ibn Ahmad ibn Muhammad al-Akbari al-Hanbali al-Dimashqi wannan littafin in ka karanta tarihin ibn al-jauzi ka nemi tarihin ibn al-jauzi a cikin wannan littafin zaka ga inda al-imam ibn rajab aka ɗauko cewa daga cikin malaman mazhaba hambaliya sun tuhumi ibn al-jauzi da cewa yana karkata zuwa ga ta'awilin ayoyin sifat a cikin maganganun shi washtadda nakiruhum alaihi fi zalika kuma suka tsananta zargi akan shi game da haka ولا ريب ما ليتي باب شك أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف وهو وإن كان مطلعا على الأحاديث والآثار با شك ابن الجوزي yana da maganganu masu tufka da warwara ko da ike yana da ilimi mai yawa game da hadisai da maganganu malaman farko falam yakun yahullu shubhal mutakallimina wa bayani fasadiha amma in yazo maganganun masu ilmil kalam da ash'ariyawa dangane da mas'alar sifat baya amfani da waɗannan hadisan da waɗannan asaran ya bi yana warware yana raddin ire-iren waɗannan shubuhohi na mutakallimi wa kana mu'azziman li abul wafa ibn aqil mutabi'an li aksar ma yajiduhu min kalami yana da yawan girmama ibn aqil yana da kuma yawan ta'asirantuwa da mafi yawancin maganganun shi wa in kana qad radda alayhi fi ba'd al-masail ko da yake shi da kanshi ibn al-jawzi fa yane wa al-imam ibn aqil raddi a wasu mas'aloli wa kana ibn aqil bari'an fil kalam amma fa ya kamata kasancewa shi kuma ibn aqil ya kware a cikin ilmul kalam walam yakun lahu walam yakun tamma al-khibra bil hadith wal athar amma wajen abin da ya shafi hadisi da asarai ba shi da cikakkiyar kwarewa falihadha yattaribu fi hadha al-bab don haka ake samun yana da tufka da warwara a cikin wannan babi na al'asma'u wa sifat an gane wata tawallawanu fihi asaruhu haka kuma irin yadda ittirabin irin yadda kaduwar yayi nan yayi nan sai ta zama launi launi wa abul faraj to kaga abul faraj tabi'un lahu fi hadha talawun saboda ibnu al-jawzi shi ma bin ibnu aqil yake to sai kaga in ibnu aqil ya karkata nan shi ma sai karkata in ibn aqil yayi ittirabi ya kadu shi ma sai kaga ya kadu saboda kawai ya makale mishi ne wa qala ibn qudama kama fi zail tabaqat al hanabila haka nan kuma al imam ibn qudama ya faɗi magana tana nan a cikin zailu tabaqatil hanabila tabaqatul hanabila jama'a wadda alqadi alfarra ya rubuta ta abu ya'ala ibn rajab sai yayi mata zail to zail din kawai mujalladi hudu ne tana nan muna nan da ita a makarantar nan zail din za ganta daga nan ƙasa ƙasa nan yana nan jan bugu haka to in ka duba wannan littafin a mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da sha biyar cewa ya kana bin jauzi imama asrihi illa annana lam nartadi tasanifahu fi sunna wala tariqatahu fiha babu shakka ibn jauzi a zamanin shi babban malami ne jagora a ilimi sai dai wallahi littattafan shi dangane da abin da ya shafi sunna da aƙida to ba mu amintu da su ba haka kuma hanyoyin da yake bi wajen abin da ya shafi sunna aƙida to gaskiya hanyar ba ingantacciya ba ce to gagan kana karatun tafsirin nan nashi kaji wannan ita ce shaidar da aka bayar a kan shi ko ba a fa fara magana ma dangane da tafsirin shi ba to dukkan mutum in aka siffanta shi da wata aƙida ta gari ko gurɓatacciya ko mai kuskure ko to ka sa rai kuma za ta yi tasiri a kusan dukkan littattafan shi saboda fikihunka na da alaƙa da aƙidarka ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yace wallazi yarji'u ila tafsirihi yara anna ibn al-jawzi baina madhhab al-mu'awwila wa madhhab al-mufawwida wanda da ya koma cikin wannan tafsirin na zadul masir ko zai fahimci cewa gaskiya ibn al-jawzi ko watangaririyar da yake ma yana watangaririya ne tsakanin mazhabi na masu ta'awili da kuma mazhabi na masu tafwidi to mazhabin masu ta'awili shine a ce ar-rahmanu alal arshi stawa sai ce Allah mai rahama ya daidaitu a saman al'arshi abinda ake nufi daidaituwar rahama shi ko daidaituwar ikon shi to yanzu ya yi ta'awili da cewa Allah ne ake so a tabbatar da cewa yana sama sai ce a ikon Allah ne a sama to ta'awili kenan to wannan sai a kira shi mu'awwil to mufawwid fa shi tun farko sai ce ya fawwala al'amarin wannan aya ba zai ce komai ba da haka duk wanda aka ja mishi aya yana tafsiri yaji an ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa yace ban fada ba kuma ba zan fada ba to mufawwidi kenan wato gaba ɗaya ya fawwala magana dangane da ayar shi ba zai komai ba sai ce ya fawwala al'amarin ga Allah to fawwala al'amari ga Allah dangane da ayoyin sifat to wata aƙida ce mummuna mai zaman kanta ba aƙida ahlus sunna ba ce domin ahlus sunna ba sa fawwala ayoyin sifat suna fassara su suna fitar da ma'anonin to sai su fawwala kaifiyya ina ta gaya muku wannan ne don ku fahimta ar-rahmanu alal arshi stawa karatun kenan fassara fa sai su ce Allah mai rahama ya daidaitu saman al'arshi ma'anar fa sai su ce wannan ayar dalili ce akan Allah yana sama sun fitar da ma'ana to yaya ike a sama sai su ce wannan kuma Allah shi ya kadaitu da sani to sun fawwala kaifiya amma sun bayyana siffa da ma'ana malam yake cewa fatarahu filistiwa idan ka zo dangane da istiwa'i ko sai kaga ibn al-jawzi yahki ijma' as-salaf ala qira'ati al-aya faqat kun ji ko yace malaman salaf sun yi ijma'i akan karanta ayar kawai walam yazidu ala zalika sai ce wai malaman salaf daga karanta ayar ba su kara akan haka ba wa tarahu fi baqi sifat to sauran sifofi kuma fa sai ka samu yu'awwilu yana ta'awili wa rubbama istadalla li ta'wilihi bima nuqila an al-imam ahmad fi ta'wili sifati al-ityan wal maji kai wani lokacin fa kaji in yi ta'awilin wata siffa ko sai ka ji har ya ɗauko maganar imamu ahmad yana hujja da ita ka ji zalunci a wajen kafa hujja haka za ka ga sharif sale yana ɗibo maganganu na ta'awili nasu na ashariya amma sai ka ga yana komawa yana hujja da cewa ai ibnu taimiyya ma ya faɗa haka sai je datso wata magana da ibnu taimiyya ya tafi ma'aradi kalamin a cikin wata magana ko kun fahimta sai dauke ta sai ta zama hujja kaman me fawailil musalli sai wani yazo ya ce maka ya qur'ani ma Allah ya ce masu sallah yan wuta ne dalili sai ya ce maka Allah ya ce fawailil musalli sadaqallahu alazim kuma Allah gaskiya ya fadi ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah to yanzu don Allah wannan ba ma'aradi kalamin bane a cikin wata magana ce da Allah yake magana dangane da wasu masu sakaci da sallah wasu nau'i ne ba dukan masu sallah ba amma da ya tashi sai hukunta masu sallah gaba ko kun fahimta kenan Allah ya umarni da ai sallah kuma Allah ya ce zai azabtar da masu sallah a bincika Allah ya sa kun fahimta to shine sai malam yake cewa zaka ga yana da irin waɗannan ɗabi'un wa sanubayyinu insha Allah kaziba zalika za mu bayyana ƙarya haka ƙarya yi wa imamu ahmad imamu ahmad a ce dangane da maganar sifa ta itiyan yau ma ya ati rabbuka waja rabbuka maje waɗannan siffofin da imamu ahmad ya tabbatar kuma a yi ta'awilinsu kuma sai a ce wai akwai dalilai daga imamu ahmad mala ya ce za mu bayyana haka insha Allahu ta'ala mimma wa ko sai yake cewa nakalan an ibn taymiya fil kalami al qurtubi a inda ibn taymiya yazo yana magana qurtubi wa mimma yadullu ala annahu kana la yara madhhab salaf fil ithbati ma dhakarahu fi sayd al khatir bari ku ji magana da ya faɗi a cikin littafin shi saidul khatir wadda za ta nuna maka cewa ibn al-jawzi bai dauki aqida ta irin salaf ba an ibn abdul barri ya kafa hujja da cewa ibn abdul barri daga gare shi ya samo ta a cikin shafi na 97 a cikin saidul khatir qala yace walaqad ajibtu lirajulin andalusi ka na mamakin wani mutumin kasar andalusa يقال له ابن عبد البر وانا ce mishi ibn عبد البر صنف كتاب التمهيد wanda ya sharhi muwadda ya sa wa littafin at-tamhid fa bakara fihi hadithan nuzuli ila sama'i dunya ibn abdul barri ya bani mamaki da ya ambaci hadisin cewa Allah na sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta duniya فقال سوي ابن عبد البر يجي هذا يدل على أن الله تعالى على العرش wannan hadisin na nuna kenan Allah ya tabbata yana al'arshi li'annahu laula zalika lama kana liqawlihi yanzilu ma'ana domin da Allah ba a saman al'arshi yake ba to da annabi yace Allah na sakowa to da cewa yana sakowa ba ta da wata ma'ana inda ba a sama yake ba jama'a kun ji fa sai ce wa hadha kalamu jahilin bi ma'rifati Allah azza wa jalla wannan maganar jahili ce wadda bai san Allah ba mai buwa da daukaka li'anna hadha istaslafa min hissihi ma ya'rifuhu min nuzul al-ajsam domin wannan mutum ibnu abdul bar ya fassara wannan aya ne ga abin da yake cikin kwakwalwar shi tun da na sanin yadda jikkuna ke sauka daga sama zuwa ƙasa don haka faƙasa sifatal haƙƙi alaihi da ya tashi sai ƙiyasin siffar Allah da siffar jukkuna waɗanda ke iya sauka kun ji raddin da yawa ibn abdulbar to wannan kuma yake tabbatar maka da salafiyancin ibn abdulbar ko to wannan zai nuna maka kuma muhimmancin wannan karatun domin ina tsammani daga shekara goma sha biyar zuwa yanzu ka daɗe kana jin ina hujja da littafin saidul khatir ha to amma kuma wajen nahiya ta aqida ka ji barnar da ke littafi ashe yana da kyau gobe ma dai a koma a dubi kuma littattafan wa'azi game da nahiyar tauhidi yanzu nan ana duban littattafan tafsiri ne minan nahiya al'aqaliyya min nahiyati asma'i al-asma'i was sifat ma fa kawai al-asma' was sifat don wallahi kuma aka koma maka bangaren abin da ya shafi tauhidi na ibada ko wani tafsirin ba za ka sake karanta shi ba don wani tauhidin za ka ji akwai shirka a ciki wa wani wani wani tafsirin afwan ma wa alaikum salam afwan ma la yace wal khulasa a takaita je annabna al jawzi yamilu ila ta'wil ibn al jawzi kawai yana karkata zuwa ga ta'wili ويرى أنه من أئمة الأشائرة فينصر مذهبه كما هو واضح في تفسيره kuma yana ganin kanshi a matsayin jagora daga cikin jagororin ash'ariya wanda yake taimakawa mazhabin shi kamar yadda abin ya bayyana karara ku kiyaye karara a cikin tafsirin shi malam yace wal ishaq ibn muhammad abul fadl al-alafi رسالة قيمة بحث فيها لابن الجوزي يبين له فيها انحرافاته واضطرابه في تأويله للصفات yace akwai wani malami a cikin malaman nan na zamanin nan mai suna malam ishaq dan muhammad abul fadl al-alafi ya rubuta littafi dan karami haka yana bayyana irin karkacewar da ibn al-jauzi da irin rudani da tibka da warwara na fata an gane jama'a a'a ba mu'asiri bane malami dadaddan malami ne yana bayyana irin waɗannan abubuwan na ainihin wato ibn al-jawzi ina fata an gane fi ta'wilihi lisifat game da irin ta'awilin da yake wa sifofi wa qad naqalnaha wannan littafin mun ciro shi min tabaqatil hanabila a cikin ainihin wa daga cikin littafin tabaqatul hanabila fi kitabina a cikin littafin mai mai suna al-aqidatu salafiyya zan dauko muku littafin al-aqidatu salafiyya din ta malam Migrawi sai na dubo ta jama'a amma kuma tunda dai ya faɗi shi ma inda ya samo ta a cikin tabaqat ne na ainihin Hanabila ina ne ko shekaran jiya na ga kuma eh za dai mu dubo shi Allah to fa kai mu duba na fata an gane to iko Allah haka zai zama ana neman wani sai a ga wani da mutum ya san ne da ba a tsaya an tsara an gane ko littafin malam Mizrawi al-aqidatu salafiyya to wannan kuma tabaqatul hanabila jama'a zan yi kokari a zaro tabaqatul hanabila din sai a ciro wannan risala a ciki wannan yana daga cikin abin da wasu malamai suka yi in ya zo rubutu akan wata matsala sai ya samu wani ya ɗan yi rubutu mai kyau ɗan ƙarami ko madadin ya ɗan yi ishara kawai sai kwaso littafin sai zuba a cikin babban littafin shi wai komai daɗewa wannan ɗan ƙaramin ya ɓuya a nan ke Allahu akbar sarki ya tabbata ga Allah wannan littafin ne jama'a na kai kusan wata shida na neman na ɗayan shi gashi kutubun hazzara min hal ulama na malam mashhur na fata an gane na biyun ne a hannuna ba inda kuma yanzu na tafi nema wannan kawai sai muka hada ido da wannan ya ce god don catch you kai to ba shirya littafin ba ne sai a hankali jama'a to jama'a dai kun ji wannan to gashi nan malam mijrawi ya ta kawo irin misalai a aikace waɗanda ke tabbatar maka da maganar da aka faɗi akan ibnul jauzi din Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka yanzu jama'a duk wanda ya dauki tafsirin ibn al-jawzi ya san abin da ke ciki dangane da ni dangane da al-asma'u was sifat ina fata an gane duk wanda ya dauki tafsirin al-imamu ibn atiyya yanzu ya san menene ke ciki ko to kun ga yana da fa'ida kenan ire-iren waɗannan tattaunawar da muke sai kuma al-imamu al-wahidi al'imamul wahidi wanda na san kun fi sanin littafin shi mai suna ha wanne kuka fi sani asbabun nuzul yana da shahararren littafi asbabun nuzul kusan galibi har ma ya zama wani abu ne mujma'un alaihi da an ce asbabun nuzul kawai na ana gani na al'imamul allama alwahidi ina fata an gane ga littafin shi nan alwasir alwajiz alwane ne alwane ne bara a ɗauko wannan kawai a misali sauran littafan duk suna nan kwa haɗu da su wata rana alwasit fi tafsiri alqur'an almajid تأليف أبو الحسن علي ابن أحمد الواحدي النيسابوري المتوفى سنة ثمان وستين وأربعمائة حجرية تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوض الدكتور أحمد محمد حيداء الدكتور أحمد عبد الغني الهجل الدكتور عبد الرحمن عويلش نافات أنغاني يوا آه ما لا أي بوانا مني العقيدة السلفية وانا أي بانا كدوبة مؤلف ده eh na muallif za za mu gano shi Allah su jama'a kuna fahimta yanzu za mu yi magana dangane da wannan malamin ne shi yana da shahararrun littattafai ne a tafsirin Qur'ani har guda hudu duk da asbabun nuzul din shine na hada suka zama hudu insha Allah ta'ala gashi nan malai yake cewa tarjamatu huwa abul hasan ali ibn ahmad ibn muhammad al-wahidi gashi nan an haife shi a garin ne sabuwar hijira na da 398 ya taso a cikin ta wa nasha'a biha hmm? ilmiyan thumma qama bi rihlatin ilmiya ya karatu a garin su sannan kuma ya fara yawon neman ilimi wa akhadha min mashayikh كثيرين فقال في مقدمة تفسيره البسيط ينادى تفسير الوسيط ينادى البسيط ينادى الوجيز البسيط wanda ya magana da yawa kenan babba ya shimfiɗa maganganu akwai alwajiz summarized version average version takaitacce akwai kuma alwasit to hannuna ya kai ga alwasit din ne gashi cikin waɗannan littafan gashi nan da ya zo muƙaddimar ya ce walau asbattul mashayikh alladhina adraktuhum wa iqtabastu anhum hadha al-ilm min mashayikh naysabur wa sa'ir al-bilad allati wati'tuha lata' al-khatab wa mil'a wa wa malla an-nadhir yace gaskiya da zan lissafa malamai na da ne karatu da su a wurin su a garin mu da kuma malaman da na bi sauran garuruka na koyi karatu wurin su to gaskiya magana za ta yi tsawo kuma mai karatu ma zai gundura famin ashhari shuyukhihi gashi na malaika daga cikin shahararrun malaman shi akwai as-sa'labi kun fahimta jama'a akwai as-sa'labi wanda ya rasu hijira na da 427 walil wahidi salasu mu'allafatin fi tafsir yana da littafai guda uku a tafsiri ni na ce guda hudu ne na hada da asbabun nuzul din ne domin asbabun nuzul shi ma wani nau'i ne na tafsiri mai zaman kanshi sai dai tafsiri ne al-mawdu'i akwai al-basit da al-wasit da al-wajiz فالبسيط في تفسير القرآن من أكبر تفاسيره وأقدمها تأليفا كما صرح بذلك عن الواحد نفسه في مقدمة في مقدمتي تفسير تفسيريه الوسيط والوجيز وأما الوسيط في تفسير القرآن فهو تفسير متوسط يغلب عليه الجانب اللغوي فقد ضمه كثيرا من النقول عن أهل اللغة والنحو وأهل المعاني كالخليل ابن أحمد وسيبويه وسيبويه والفراء وابن كيسان والزجاج وابن الأنباري والأزهري, والأزهري وغيرهم ويورد أحيانا مختلف ما اختلف فيه البصريين والكوفيين من المسائل النحوية abinda malai yake cewa kawai shi wannan tafsirin yafi bada muhimmanci dangane da lugha da sabanin malaman kufa da basra a mazhabi na ainihin lugha da kuma kawo maganganu irin sun nasu malam khalil da malam farra da ibnu kaisan da kuma izajjaj da ibnu al-ambari da al-azhari da malamai irin su sibawaihi da khalil ina fata an gane to sannan sai ce wa fi ma yaqtasu janib al-hadith falwa'idi imam musnid rawa bi isnadihi jumla kabira min al-ahadith fi tafsiri wajen hadisai kuma yana kawo hadisai don malami ne wanda yake da isnadi nashi na kan shekan kwararo hadisai da yawa da isnadodin kama annahu غزز تفسيره بجملة وافرة من أقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة كما يأتيبوا مغنغنو ما سيوا نما لمن صحابي لتابعي ياتك تفسير وانا أنا مغانا التفسير إنشي كينا واني الوسيط نافاتا أنغاني وأما تفسيره الوجيز فكان السبب في تأليفه كما ذكر في المقدمة أنه لما بدأ في إبداء كتاب في التفسير لم يسبق إلى مثله كما زعم قال ثم استعجلني قبل إتمامه والتفضي عما لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصر الرغبات من منخفض الدرجات أولو البضائع المزجاة إلى إيجاز كتاب في التفسير في التفسير يقرب على ما يتناوله ويسأل على من يتأمله من أوجز ما عمل في باده وأعظم عائدة على متحفظيه وأصحابه وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة وتريزو مقدمة وجيز إن جماعة الوجيز إن تفسيري نيوان ديك أنكرمي التفسير الوجيز آه بعض أي سنة سنة تاريا بجوز tafsirin wajiz na al'imamu a alwahidi suna nan da cikin nan insha Allah ta'ala za ku yi karo da su wai yana faɗin cewa lokacin da ya fara rubutawa sai ya samu matsala ɗalibai suka yi ta kukan cewa wannan ya yi tsawo shi ne saboda neman lada amma su ragage ne ya dai kukushe su akan abubuwa shi ne ya kai shi ga rubuta wannan alwajiz din ina fata an gane to wannan kenan wannan na iya ce dangane da kai wa littafin sani bayan ka san malamin amma na iya da mu muke bincike akai ita ce malai ce aqidatuhu fil asma'i was sifat dangane da aqidar shi a wajen al asma'u was sifat ina fata an gane a takaitan takaitawa malami ne wanda yake yana ta'awilin sifat kawai waɗanda suka zo a cikin alkur'ani kamar siffa ta rahama kamar siffa ta ghadab ina fata an gane inda yazo tafsirin ghairil maghdubi alaihim ko sai yace wa ma'anal ghadab min Allah abinda ake nufi da fushin Allah sai yace iradatul uquba nufin uquba to kaga wannan ta'awili ne a da sai yace ghadab sifatun sabitatun min sifatil bari subhanahu wa ta'ala tabbatacce siffa ce ta Allah shikenan an fahimta sai ce wannan ayar tana tabbatar da Allah yana da siffa ta fushi don haka fushi siffa ce daga cikin siffofin Allah to yaya fushin Allah ike sai a ce fushin Allah kuma yana nan yadda ya dace da girman zatin shi sai mu fawwada amma ba za mu yi inkarin fushi mu ce Allah ba yi da wannan siffar ba ba kuma za mu tabbatar da ita mu ce irin ta halittu ba ba kuma za mu yi ta'awilin ta mu ce ma'anarta uku ba ba a sai mu ce fushi haka da ya zo istihza'i saboda haka a takaice dai jama'a kun ji yadda ainihin tafsirin nashi yake alwasif da alwajiz din da sauransu sai dai wancan ne gaskiya bana tunanin an buga shi shi ainihin albasif din kwarai da gaske don ko malaman nan suna ishara galibi za ga suna nuna rashin haduwarsu da shi wannan albasif din sai dai kuma dangane da hadisai kaka ji an ce na ka hadisai ko ka ji an ce musulun ne ko to galibin hadisan da yake kawa wasu ba inganta su kai ba kwarai da gaske tare da cewa wani lokacin yakan ɗibo daga cikin bukhari ko musulun amma galibi in ya kwararo isnadin shi to sai kaga an samu tangarɗa musamman yadda yake share fage da su a farkon fassara ayoyi to duk waɗannan abubuwan dai abubuwa ne na a tsaya a lura da su insha Allah ta'ala to wannan shine dangane da bayanin nashi to sai kuma ni yanzu in dawon dan yi muku magana takaitacciyar magana dangane da tafsirin nashi wancan da nake magana na hudu din asbabun nuzul littafin asbabun nuzul na al'imamul al'allamatul wahidi littafi ne mai matuƙar fa'ida kwarai da gaske a babi na tafsiri domin yana riƙe wani janibi ne mai girma da zai taimake ka wajen ka yi tafsirin alƙur'ani ingantaccen tafsiri shine ka gane wannan ayar to ba ta zo ne tana magana akan kowa da kowa ba amma ga abin da ta zo tana yi kuma wannan ayar ta zo ne tana magana ne a kan suwa ne amma kuma tana iya shafar kowa da kowa wannan ayar kuma ita ta zo ne don ta bayyana wani hukunci kawai na musulmi ko kuma kaji ya ce maka wannan ayar ta sauka ne dangane da mutanen da ba sa yin kaza ba sa ba da zakka sai ga yana bayyana maka wato akwai ilimi na asbabun nuzul akwai kuma asbabun nuzul sai dai falhazar kullal hazar من الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة التي كان يوردها لا سيما التي كان يوردها بأسانيد نفسه waɗanda yake kawa da isnadojin kanshi to lallai sai an yi takatsantsa amma dai littafi ne a jimillance mai amfani to shine al'imamu ibn hajar sai ya nufi ya yi wa littafin wani gyara da wani ta haƙiƙi kamar yadda ya yi wa littafin mizanul itidal kun san littafin mizanul itidal a cikin ilmin rujal da imamu zahabi ya rubuta littafi ne mai fa'ida kwarai da gaske to amma akwai matsaloli a cikin littafin sai ibn hajar ya zo ya gyara shi ya sanya mishi lisanul mizan ya mai da shi kamar wani ta'aliki ko sharhi ko yaya ne to ya fi kyau so da dama ka dogara akan lisanul mizan fiye da ka dogara akan mizanul itidal to sai ibn hajar ya yi kokarin yi wa asbabun nuzul na alwahidi irin yadda yawa mizanul itidal amma ya fara yayi nisa ya kusa rabi bai kai rabi ba ya kusa rabi sai rasu amma an dauka an buga haka in Allah ya so karatu na gaba zan zo muku da dukkan littafan da wancan din da wannan din don a aje kowa ya zauna ya nazarin su Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan kenan dangane da al-imamu al-wahidi to kun san mun fara magana cewa za mu magana akan as-sa'labi ko da kuma as-sa'labi as-sa na'am saboda akwai dan khalt tsakanin ainihin wato waɗannan sunayen guda biyu shine nake so ainihin a tsaya a abin nan gashi ya kawo wannan a shafi na 770 shafi na 799 cikin mujalladi na biyu nan kuma a cikin mujalladi na uku ya ainihin wato a shafi na dubu daya da dari daya da hamsin da shida dubu daya da dari daya da hamsin da shida wato Allah da ya kyauta wannan san duk ku yi amfani da waɗannan darussan jama'a su zama wani babban kalubale sai ka ga to kai yanzu a matsayinka na ahli sunna salafi wace gudunmawa za ka iya yi dangane da wayar da kan sauran ɗaliban ilimi don nan gaba lallai a samar da littafan tafsirai waɗanda za a iya cewa sun amsa sunansu kuma su suka dace su zama ainihin madogara na fata an gane domin wannan babban kalubale ne na'am as-sa'labi as-sa'a labi as-sa'a as-sa'a labi na fata an gane shi tafsirin shi sunan shi jawahirul hisan fi tafsirul qur'an an fahimta jama'a kuma shi cikakken sunan shi shine Abdulrahman ibn Muhammad al-Jazairi al-Maghribi al-Maliki al-ma'ruf bis-sa'a as-sa'a ku kiyaye as-sa'a labi samma tafsirahu bil jawahir bil jawahir al-hisan fi tafsir al-Qur'an kun ga tafsirin nashi jama'a Abdulrahman ibn Makhluf as-Sa'alabi kun gan shi mujalladi hudu aka buga shi wannan tafsirin to ɗaya kenan um, wato ina kokarin tantance muku ne don ko anan din ya raba su kuma lallai ne kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ya ya kamata ka natsu da kyau domin ka iya tantancewa to bari in yi magana dangane da wannan din an gane mai wannan din gashi aljawahirul hisan an taba wa ibnu taymiya tambaya dangane da wannan tafsirin shi afwan ba shine aka yi ibnu taymiya tambaya game da shi ba wancan din ne as-sa'labi as-sa'labi yace as-sa'labi huwa abdurrahman ibn muhammad al-jazairi al-maghribi al-maliki al-ma'ruf bis-sa'labi سمى تفسيره بالجواهر الحسان في تفسير القرآن ذكر في مقدمته في مقدمة بين فيها مأخذ الكتاب وأنه مختصر من تفسير ابن عطية الأندلس كنجي wannan tafsirin nashi wannan kuna ji jama'a to muktasar ne na wannan na al-muharrir al-wajiz wannan daga nan ya samo shi muktasar ne an fahimta jama'a mala yake cewa wa ma akhadahu min tafsiri ghairihi sannan kuma da inda ya rinka dibowa daga wasu tafsiran ka tafsiri abi hayyan kamar tafsirin abu hayyan to kun ji matsala al-bahr al-muhit wanda al-bahr al-muhit shi kan shi za mu sa mai rana da za a yi magana a kan shi ta musamman tafsirin al-imam abu hayyan sannan wa mukhtasar tafsir wa mukhtasar ibn jarir al-tabari da kuma muktasar na ibnu jarir na tabari da komin gashi na kasa mala muktasar na ibnu jarir na tabari za ka shi wani kwaya daya a muktasar na tafsirin ibnu jarir na tabari na fata an gane gashi nan wanda al-imam abu yahya muhammad ibnu damadih at-tujibi al-mutawaffa sanata 19 بعد المئة الرابعة بهامش gashi yana faɗin littattafan da suke sune mishi madogara ina fata an gane shi as-sa'alabi kun ji ko ghaira annana lam nazfar lahu bi tarjama wasiya yumkin an nastantija minha ba'd ma yata'allaq bil aqida umuman malamin yace sai dai kuma gaskiyar lamari ba mu samu wani cikakken tarihin shi a rubuce wanda zai taimake mu mu iya wato samun cikakken tarihi wanda zai kai mu zuwa ga gano hakikanin aƙida shi ba ko kun fahimta jama'a yanzu ba yana ce maka bai samu tarihin shi bane abin da yake ce maka littattafan tarihi waɗanda suka bayani dangane da gaskiyar aƙidar malamin nan ya ce to gaskiya bai same su a hannu wanda za su bayyana mushi hakikanin yadda al'amarin aƙidar shi yake ba ko an fahimta jama'a a umumance don kun san yanzu muna magana a umumin me aqida wani sannan sai mu ce me aqida shi a littafin to amma sai ya ce amma aqidatul asma'i was sifat fi tafsirihi to sai dai dangane da aqida al asma' was sifat a cikin tafsirin shi fa huwa yanqulu ibarat ibn atiya wa yuqirruha yana daddako maganganun ibn atiya ne yana tabbatar da su me yake nufi ibn atiya ash'ari ne mu'awwil to yana dauko su yana tabbatar da su to kaga hadha ilmamun bi annahu ash'ariyun mu'awwil yana fahimtar da kai ka fahimci haka da haka malai yace wa ala kulli halin fa huwa mu'awwilun ash'ari fi jami'i sifati yana ta'awili kuma ba ash'ari ne kuma ta'awilin da yake a dukkan sifofin da ke zuwa cikin qur'ani yara anna mazhab al-haq huwa mazhab al-mu'awwila min al-mutakallim abin da yake gani shine dukkanin mazhabar masu ta'awili to ita ce mazhabar da take daidai sannan wa khairu hujja wa burhan ita ce kuma fi alherin hujja da dalilin da yake dogaro da su huwa alwuquf ala aini almakan shi ma yana tsayawa ne a inda ibnu atiya ya tsaya fanzur bi nafsika fi ta'wilatihi fi sifati allati athbataha ma'khudha min tafsirihi hatta la yakuna ilmuka min babi zanni wa takhmin yace ka dauka ka duba da kanka da tafsirin muna da shi jama'a har kofi biyu muke da su a makarantar na wannan tafsirin so dauki ka duba da kanka domin kai ya zama kana faɗe ne da zato ko kuma da tsammani walakin min babi ilmi al-yaqin fihi wa fi ghairihi min al-mufassirin da muke ce maka dauki ka duba ba wai kura bane so muke kai ma ka samu yaƙini dan in ka je gaba za ka yi magana kai da ilimi dan haka nake tattaro muku sun ba haka ba jama'a da sai yanzu a jimillance waɗannan malaman ko zan iya zama a rana ɗaya sai in muku darasi a jimillance wane da wane da wane da wane amma ina nuna muku gashi gashi gashi gashi gashi na san cewa abin za ka ci da zuci a fara karatun littafin nan za a fara insha Allah amma ina son ka gane assignment da zamu rinka bayarwa da ayyuka da sauransu cewa yanzu kun ji yadda malam ya fassara wannan aya sai ce a karkashin wannan ayar ko je ka suratul a'raf ka samo min ayoyin tauhidi a karkashin waɗannan ka'idojin da ya fassara wannan to je ka suratul a'raf ka samo min ayoyin tauhidi guda biyar ka fassara su to sai ka je ka ɗauko min fassara daga tafsirin ibnu atiya dan kaga an sa imam min a'immati ahli sunna sai ga na soke assignment din kaga ashe kama an zalunce ka don me ka gani ne kawai an sa imamu ya ce maka ai ashari ne wannan sai ka ce to ya kai baka sani ba to saboda haka wannan muqaddimar muqaddima ce mai fa'ida kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka yanzu kowa ya ji bayani dangane da tafsirin ainihin wa eh as-sa'alabi ko ina fata an gane Allah kyauta kun san duk wannan abin fa shine abin da nake ta gaya muku fa sakamakon wancan bala'in ne da ya faru a wancan zamanin ko mu'tazilawa ash'ariyya kullabiyya maturidiyya suka gina manyan makarantu ina fata an gane suka shekara ɗari biyar suna barna to me kake tunani malaman da za su biyo baya za a waye gari duk malamin da zai karantar da kai irin wannan ya tsotsa so ba karamin aiki bane wato karkai mamaki kace ah waya za a ce duk malaman eh gina makaranta a cikin jama'a kana jan su kana karantar da su kana hakuri ko ba karamin canzawa mutane aqida da manhaji yake ko sun so ko ba su so ba karatuttukan da muke nan a laspika suna da tasiri ga duk wani mai wa'azi nan ko ba da aƙida irin wannan yanzu jiya a wata tasha na gani ta nta hausa wani dattijan malami daga kano wani malam sani sha'aibu ya bani sha'awa malamin fiƙihu ne amma da aka yi mishi tambaya ala gafarta malam ina hukuncin mutum ya nafila ranar juma'a in ya shigo masallaci liman yana hudu ba sai ce to to sai dai wannan tukuna ya ce to to mu dai kan duk wanda ya tarbiyyantu a ƙasar nan yana karanta littafan malikiya ya san sun ce ba kyau to amma akwai hadisai tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka duk wanda ya yi karka zarge shi ya yi aiki ne da hadisi ba za a zarge shi ba domin su hadisan ba yanzu aka fara aiki da su ba ya ce ko a garin nan ai an san makarantar su malam wane su kam dai da hadisi suke aiki to kuma shi aiki da hadisi ba laifi ba ne ai ya ce to wannan shi ne daidai to kaga menene da'awar ce ta nashe shi irin wata ake yi da'awar ce ta nashe shi conclusively daga ƙarshe sai rufe fatawar da hadisi amma zai da ya ce to wato yau kam sun kaɗe su malikiya tun da ce ina fatan gaga ne to in aka ci gaba ko kun ga su malam ja'far ba alheri ne karami suka kafa a kanan nan ba amma ba gumurzu ne shigar kanan nan a lokacin ina gaya muku aminu dini a gefe yayi a gefe ne can can gefe can sulemanu crescent in ma ka so a zage shi lokacin cewa ke sulemanu krista sunan sunan layin ne sulemanu crescent to shine sai a ce sulemanu krista a ce kaji a sulemanu krista yake to kai kaji krista to sannan kuma mu 'yan masallacin sai muka sa wurin masallacin kwali to masallacin kwalin nan sai kuma ce ku kun taba jin wani masallacin arziki masallacin kwali shi ya gina gidan amma masallacin ya yi shi da kwali ko kun fahimta jama'a to amma su malam ja'afar a tsakiyar kano aka zo ana gumurzo to asalin da'awa ko a ƙasar hausa tsakiya ne za ku zo ku je ku sai tsofaffin gidaje ku rushe kar ku tafi can bayan gari in ta kama za a yi amma ku zo ku sai tsakiya a sai tsofaffin gidaje a rushe masallacin ko sahu uku ne amma a sa lasifika a yi ta faɗe kuma a yi ta faɗe ba dai baka yadda ba Allah zai kai mai ƴaƴanka ba su zo ne kai ma ana nan yanzu waɗannan irin malaman ko ba ka ce musu yin izala ba su ce kansu kaza ba su ce kansu kaza amma da'awar da suka ga ta yi ƙarfi ko yanzu sun fito suna fatawar da hadisa kuma malaman kano generally suna da wata ɗabi'a su ba irin namu ne nan masu bakar hassada wadda take kashe su ba a malami a kano dan ɗariƙa in ya gane wani ya sa muku bukhari kuna tafiya ko sai ce ku zo ba dai buhari bane ya ku zo in sa muku sai ya kokari sai ya ji yaya wancan ke karatun shi ma sai ya rinka yin haka ba dai tabbatar da hadisan bane eh ku zo a tabbatar ai ba bata bane ko kun fahimta jama'a to amma nan wani zai ce ne a shi bari ya karo da abin shi ko a can ɗaliban kar su watse su tafi su je su ɗarsano wani abu su jawo musu fitina to sai a ce a zo a sa buharin haka da dr ahmad ya sa wannan ya sa muslim wannan ya sa buhari wannan ya sa abu dauda haka ce malamin hadisi suke ce mishi a kano ya ce to an dai fahimci malamin hadisi duk abin da dai annabi ya ce shi yake tabbatarwa to mu ma hakan zani Allahu akbar rudani sai Najeriya shi yasa an kayo digiri a Najeriya ya kamata ka zo a sake maka attachment kai attachment a Najeriya dan ka fahimci wani abu Allah madaukakin sarki kiyaye dan haka jama'a kun ji wannan dangane da al'allama wane as-sa'alabi ina fata an gane as-sa'alabi to kuma sai as-sa'alabi as-sa'alabi na? eh lokaci ya yi ko? to to amma barin karasa wannan danta maganganun su tafi tare da amma fa wannan gaskiya jibadau ne gaskiya saboda Allah ku bar amma dai a jimillance barin yi maganganun dan su tafi tare as-sa'alabi kaji dai mu'awwili ne ash'ari ne sannan kaji irin kimar da ke cikin tafsirin nashi yana ɗibowa ne daga ibnu atiyya kuma yana tabbatarwa da sauransu amma as-sa'alabi to shi na daya ya rayu a cikin karni na hudu ne zuwa na biyar dan ya rasu hijira na da 427 sunan shi kuma ahmad dan ibrahim abu ishaq as-sa'alabi ina fata an gane in ka samu littafin wafayatul a'yan na ibnu khillikan zaka ga cikakken tarihin shi a inda ibn khillikan ya siffanta shi da cewa ya kasance masani ne dangane da qur'ani alaramma ne ya kware da harshen larabci ina fata an gane to sai dai tafsirin nashi ko yana cike da hadisan ƙarya da tatsuniyoyi da abubuwa waɗanda suke na shirme da na bankaura to shine aka yi wa ibnu taimiyya tambaya a kan shi domin shine ibnu taimiyya ya zo bayan shi amma as-sa'a labi ya zo bayan ibnu taimiyya ne don haka ibnu taimiyya bai san as-sa'a labi ba amma ibnu taimiyya ya san as-sa'a labi sai mun zo gobe za mu tattauna dangane da waɗannan maganganun insha Allahu ta'ala amma dai ya kamata shi ma ku gane hakika shi banda kasantuwa ash'ariyanci da ta'awili da ya bayyana tattare da shi yakan kawo maganganu ma gaba ɗaya kawai ya zan ya ba da labarin su ne ba tare da tarjihi ba tsakanin mazhabin salaf da mazhabi na ash'a'ira da sauransu in mun zo gobe akan shi za mu tashi insha Allah da bayani akan tafsirin shi na malam sunna shiwa as-sa'alabi shine shine al-qurtubi yake dibo maganganun shi za mu zo a goben ma zan yi muku magana akan kalbi to shi kuma kalbi shi bala'i ne ma shi kanshi makaryaci ne kalbi shi makaryaci ne kamar waƙidi ne a cikin tarihi ga sunan sun rubuta littafai jama'a littafan su sun abin nan waƙidi alwaƙidi shi kan shi kazzabun kalbi shi ma makaryaci ne to as-sa'labi kuma za mu zo mu tattauna zaka ji shi kuma yana jingina ainihin wato as-sa'labi yana jingina a jikin ire-iren waɗannan makaryata Allah ya kyauta na eh shi ma yana da wani tafsiri hakimu tirmidhi a yakan ɗibo daga cikin littafin nawaridul usul ne nawadirul usul zan ɗauko muku shi wani lokaci ku gani na mala sa'aladi hanya wani abu ne sa'aladi kai ban sani ba wa alaikum salam da daɗewa wurin shekara na'am lokacin da kai tafsirin suratul anfal na'am kai magana akan tanwilul misbah na'am kace sai an zo darasi haka na dalibai ilimi haka shine zan yi magana shi tanwirul miqbas fi tafsir ibn abbas tafsiri ne aka danganta ga ibnu abbas amma ba ibnu abbas ne ya rubuta ba takaitacciyar magana kenan na biyu maganganun da ake danganta ga ibn abbas a ciki da yawa sun tabbata daga ibn abbas wasu kuma ba su tabbata ba insha Allah ta'ala akwai wani katon tafsiri ma da suke dangantawa zuwa ga ainihin abu huraira to Allah da ya kiyaye babu dai wani malami cikin sahabbai da ya rubuta tafsiri mutlaqan babu tafsiri bi kamali babu Allah ya kiyaye wa alaikum salam wa rahmatullahi na'am na'am shiwa a ba ibn akil wannan ba ibn wa ina wai wannan ibn akil malamin arabiya ne wancan ibn akil da dadde ne ba hanbali ne dattijo da dadde ne wannan ba shi bane ba sharhin alfiya na ibn akil ba shi ba ba shi bane na'am sai wa kuma wa alaikum salam wa rahmatullahi na'am na'am na'am na'am na'am na'am da handout ɗinsu da na hikima ce ba ku yi ba ai in ka je za ka yi karatu a wuri irin wannan da farko tukuna ka san a ina kake in ka san da kake shikenan sai ka nazo ka je sai ka rubuta musu irin nasu ɗirkaniyar shi ne eh a zafin kai ne aina original izala ne da zafin kai cewa kai za ka rubuta musu ta hakiki ko in ka rubuta wani shirman ma in ka rubuta sai ya fi baka maki fiye da karo ko a cikin abin da ya koyar da kai in ma ka ƙara shirme ka ƙara dawa ina fata an gane da kawai da za ka ƙirƙiro wata magana ka ce ƙala sayidi shehu jilani radiyallahu anhu sai ka rubuta wata ƙarya 95% zai rubuta maka shine to kuskuren shine kai ne baka gane ina kake ba Allah ya kiyaye akwai wannan da ɗalibai da yawa suke fama da shi galibi a masar in sun je karatu Allah ya kiyaye a nan za mu saurara insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu